الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana mai albarka ranar alhamis 20 ga watan zulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da bakwai ga watan biyar shekara ta 2026 miladiya ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako yau ma insha Allahu ta'ala za mu ɗora a inda muka tsaya a wancan satin za mu fara da littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya wanda idan ba a manta ba wannan shine darasi na arba'in daidai kuma muna nan cikin shafi na tamanin da takwas bayani akan hukunce-hukuncen sallah to a darasin da ya gabata an kammala bayani akan fara'idus salati farillan sallah da kuma abin da ya shafi abubuwa na sharuɗa da rukunai yau za a tashi sabon maudu'i shine sabon fasili wanda ya kunshi bayani akan sunnoni inda mala yake cewa faslun ai haza faslun ko haka faslan wannan wani fasili ne ko kuma ka riƙe wannan fasili domin ka bibiye abubuwan da ya ƙunsa mala ce wa sunanu salati wa sunanu as-salati sunnonin sallah ta ashara wato sunnoni guda goma sha takwas ne idan an ce sunnonin sallah wato ana nufin abubuwan da ba su kai waɗanda suka gabata ƙarfi ba ba su kai sharuɗa ƙarfi ba ba su kai rukunai ba ba su kai farillai ba amma kuma su ma suna da ƙarfi shi yasa za mu ga in an bar wasu daga cikinsu to ana ne inda da mantuwa ne ko raukanuwa ana neman mutum ya zo da sujudu sahawi haka kuma za mu ga wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum ya bar wata sunna daga cikin sunnonin nan to wasu malamai ma suka ce inda da gangan ne sallar shi ta ɓaci ƙashe kaga ba abu ne wanda ya kamata su ma a yi wasa da su ba ne eh suna da matukar mahimmanci a kula da su a cikin sallah al'ula mala ya ce sunna ta farko ƙira'atu suratin karanta sura kowace irin sura wato da mai sallah ya karanta ta to wannan karatun na sura sunna ne kuma a nan za mu ga cewa ba a ɗora ma mai sallah cewa dole lalle-lalle sura kaza zai karanta ba shi yasa ya kawo shi na kira ya ce suratin eh saboda duk wadda ka ga dama kana da dama ka karanta au ma ya ƙumu ko abin da yake tsayuwa makamaha matsayarta shi ne ka ayatin a malikiya ko da aya ɗaya ka karanta bayan fatiha shi kenan za ka iya ruku ba ka yi laifi ba kuma wani ana magana ga sallar farilla Eh, don duk sallah wadda ba ta farilla ba to a mazhaba karanta sura musahabi ne ba sunna ba ne bai kai sunna ba eh wannan karatun da ake magana ana maganin as-salawatul mafruḍa abin da ya shafi azhar la'asar maghrib isha asuba to su ne bayan mai karatu ya karanta fatiha to ya karanta wata sura daga farkonta har ƙarshe ko ya karanta abin da ke tsayawa matsayin sura ɗin shine suna ba da misali su ce ka ayatin ko da aya ɗaya ce to in ya karanta ta shikenan ya yi sunna sannan kuma a mazhaba an so ya karanta sura gaba ɗaya a kowace raka'a e kowace raka'a ya zan sai ya ware ta da sura bi aka maliha musahabi ne shi ma bai kai sunna ba abinda dai as sunna ya karanta wani abu mafi karanci kada ya kasa ma'aya duk abinda zai zo ƙari akan haka to shikenan babu wata matsala ba iyakance masa ba to ina ne karatun yake sura a sunna karatun sura ɗin yake sunna ya ce ba'adal fatihati amma fa idan ya zamo bayan fatiha idan ya karanta sura ƙablal fatihati bayan ya gama sannan ya ce ya yi fatiha to wancan karatun ba sunna ba ne sai ma ya sake kamar yadda za mu ji shi ake kira da attankisu eh ka ɗauko abin da a ƙarshe ka mai da shi farko wanda a farko ka mai shi ƙarshe a tanki su ke idan ya yi fatiha ya kammala sannan sai ya yi sai karanta sura tushe samala ya ce fi subhi ga sallan asuba wal jumu'ati da sallan jumu'a wal ulayaini min gairihima da kuma raka'o'i bibbiyu na sauran sallolin da ba su ba yana nufin sallah azhar la'asar magharib isha su ne wani asuba da juma'a ko cikin sallolin da dai za a ce an yi ijima'i akan cewa wajibai ne za mu ga ita sallar asuba da sallar juma'a raka'o'i guda biyu ne to shi yasa bai ce a raka'o'in su biyu na farko ba saboda dama biyu ne dama biyu ne to me yasa yayin wannan magana saboda ya fitar da raka'a ta uku da ta hudu kenan su karanta sura ba mi ba sunna bane a ainihin wato mazhaba e bisa ga zance wanda yake shine mashhuri amma wasu daga cikin malamai hatta a malikiya din sun tafi kan cewa babu komai su maɗin za a iya karanta musu sura ɗin kuma ba a yi laifi ba an gane? e ba a yi laifi ba akwai wannan riwaya saboda wasu hadisai suna nuna haka min fara'idil a'yani daga cikin salloli farillai waɗanda suke wajibai akan kowa da kowa al'ayani jam'u al'ayin ana yana nufin as-salatu wadda take fardu aini akan kowa kaga azhar fardu aini ce eh wani bai doke ma wani wasu ba sa doke ma wasu haka ma la'asar haka ma magarib haka ma sallar isha haka ba asuba haka ma salatul juma'a in ba waɗanda shari'a ta ware saboda uzuri ba wanda za a yi magana a kansu a babin sallan juma'a wannan sunna ta farko kenan athaniyatu sunna ta biyu alqiyamu lidhalika tsayuwa domin abin da aka ambata shine karatun sura ɗin wannan karatun mai sallah ya yi shi a tsaye to shi ma mi sunna ne shi ma sunna ne idan ya yi shi a zaune to ya saba mu sunna in ma da gangan ne sallar shi na iya lalacewa a to wannan ya fitar da sallolin nafulfulu sallan nafila ya halatta a yi karatu zaune tun da balma ya halatta ma ka yi nafila a zaune to in ka yi ta a zaune ko ai karatu dole ka yi shi a zaune kuma ko da lafiyanka kalau irin sallan dare wuturi da sauransu kawai ka kalli gabas kawai ɗaya ka zauna ka kai sallarka in gajiya ta yi ma yawa ko wani abu ba a wajabta ma sai ka yi su tsaye ba ko irin sallan nan da ake ga ramadan tahajjud ko tarawih duk ya halatta a yi su zaune ba ba laifi ba ne daidai tun da ba a saba ba in kai za a ce ka zo da bid'a duk wata nafila za ka iya a dukka a zaune sai dai za a baka rabin ladan wanda ya yi ta tsaye shi ne kawai asalisatu farilla ta sunna ta uku mala ya ce aljaharu bayyana karatu fil ulayaini a cikin rako'o'i guda biyu na farko minal maghribi daga sallan maghriba wal isha'i da sallar isha wa jumlati subhi da kuma gaba ɗayan sallar asuba waɗanga wurare da kuma wa shaf'i da sallar shafa'i wal witri ko wal watri duk ana karantawa ko ka yi wa wawan fataha ko ka yi mata kasara eh salatul witri salatul watri bi iskani ta wannan ya halatta a luga wal jumu'ati ita kuma jumu'a mimin din ya halatta kai mata sukunin kamar yadda yake a rubuce kuma za ka yi mata bamma jumu jumu atu wal jumu atu ko wal jum atu an gani? eh to shi yasa wasu nusfar ɗin sai ka ga miman ɗan ai mata sukunin wasu kuma ai mata donma saboda a nuna halaccin hakan ɗin wali idaini da kuma sallar idi guda biyu su ma bayyanawa ake yi yana nufin idin ƙarama da idin babba wa nawafilil laili da na filfilun dare gaba daya duk wata sallah in dai da daddare ake yinta ta nafila to a bayyana ake yinta a matsayin kuma hakan sunna ne walistis ƙa'i da kuma sallah ta neman shayar da ruwa ita ma bayyane ake karatu e to waɗanga wurare da ya faɗa duka an sunanta cewa mutum ya yi a bayyane ba wai a sirce ba ita ce sunna ta uku kenan sauran wuraren to abin da yake sunna a mi a asirta sauran wuraren da bai ambata ba arrabi'atu sunna ta hudu al-israru asirtawa asirta karatun kenan wanda shine kishiyar aljaharu fi ma ada zalika cikin abin da ba ambata ba a baya duk sallar da ba ambata ba to sunna shine ka yi ta me a saice da sauran wurare to mala yace wa sirru abinda ake nufi da asirru a gun malaman fuka hau ko kuma a luga duk yana iya ɗaukar shi hakan yake nufi ma'ana wa sirru inda ahalin luga ko wa sirru inda alfuƙaha'i eh ma'ana malaman fiqihu tunda fiqihu ake magana me suke ci- nufi da asirru ko kuma a harshen larabci me ake nufi da asirru to duk wasu malamai sun fassara shine ma la yusma'u bi uznin duk abin da ba a iya jin shi da kunne in shi ake kira da asirru in dai kunne ba zai ji wannan abun ba kuma abin akwai shi me shi ake kira yau asirru wal jaharu bidduhu shi kuma al jaharu kishiyarsa ne kenan ma yusma'u bi uznin duk abin da ake ji da kunne to shi ake kira shi ake kira da al jaharu duk abin da kunne yake iya ji eh to kaga wannan ta'arifi ne ya baka so da haka inda ka ji an ce ka bayyana to kami yadda kunne zai yi to sauraron kunnen nan kunnen wa ake nufi shin kunnen mai sallah ko kunnen waninsa Eh. da aka ce ma la yusma'u bi uznin shin kunnen masallaci ake magana ko kunnen makwabcinsa hmm? to wanda ai sabani ne eh sabani ne eh su alhanafiya sun ce ana nufin waninsa ba shi ba Eh, kansa kai afuwan ana nufin kunninsa ba wai kunnin waninsa ba eh ya zan shi in yayi karatu yana ji to wannan ya wadatar ko da wani kusa gare bai ji ba ya kyale shi ya bayyana eh abinda suka tafi a kai su ko malikiya suka ce a'a wannan shine adanal jihari a gani shine mafi kankantan bayyanawa wanda za a ce in ka yi ƙasa to baka bayyana karatu ba mana in ka zo sallah asuba misali wuraren gare da ya ce a bayyana to in ka bayyana bayyana da kunnanka ya ji to ba a bi ka ƙabliya ba saboda kayi mi adinal jihari eh alahu kuma shine wanda waninka zai ji to kaga dai da maganar su da ta alhanafiya din duka babu wani bambanci eh tunda su ma malikiya din sun yarda da koda wani bai ji ba in dai kai kunnanka ya ji to ka bayyana kami saboda kalli ta'arifin da suka yi ma la yusma'u asirru kenan wal jaharu shi kuma yusma'u kuma ba su ce kunnan wani ba ba a ce kunnan mai sallah ba ba a ce kunnan makwabcinsa ba Eh, an gane ko yawwa tunda shi ma mai sallah din yana cikin mutane to idan ya ji abin da yake karantawa ya yi bayyanawa kuma sallarsa ta yi babu wani ƙablu da ana suka irin limaman nan da ba a jin karatunsu Eh, to inda shi yana ji babu komi Eh, inda shi yana jin abin da yake faɗi eh eh a gane ko? shi kuma asiru shi ne a ya zan mafi ƙololuwarsa shi ne ya zan abinda ma mai magana yake faɗa bai ji kai ke magana amma ba ka ji abinda kake faɗa to shi ne mafi ƙololuwar asiru to shi shi ake bukata a karatu Eh, ƙasa ga haka suka ce baya wadatarwa Eh, kamar mutum ya dinga kawai karatu da zuci ne to wannan kusan ijima'i ne ma na malamai inda mai sallah ya karanta fatiha ko sura a zuciyarsa harshe da labba ba su motsa ba da haƙora to ba ya da sallah saboda bai yi karatu ba bai yi abin da ake kira da alƙira'atu ba alƙira'atu dole ta ƙunshi lafazi shi kuma lafazi dole harshe da labba da haƙora su ne na'urorin magana to ba su motsa ba kaga bai yi magana ba lam ya shay'an kawai dai yayi tunani da sunan ya karanta fatiha ko ya karanta sura ya gama mala ya ce tambihun ga wata faɗakarwa lauƙara a sirran fi mahallin jihari da mai sallah ya karanta a sirce a bagirin da aka ce a bayyana waɗancan wurare da aka ce a bayyana to shi da ya zo sai ya yi mi asirce amdan kuma da gangan au jaharan ko kuma lauƙara a jaharan fi mahallin sir da ya karanta bayyane wuraren da aka ce a asirta shi ma amdan da gangan au sahawan ko bisa ga raukanuwa amma fa abin nan da ya asirta ko abin nan da ya bayyana al'ayata aya ce wal'ayata ne ko aya biyu to lashe alaihi babu komai a kansa babu babu komai a kansa eh amma sharaɗi kare wuce aya biyu an fahimta yawwa shi ma suka ce saboda abin da ya tabbata daga sahabbai suka ce manzo Allah yakan jiyar da su aya wani lokaci to shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce a ba laifi don mai salla wata rana karatun asirtawa ya bayyana aya ɗaya ko aya biyu balma za a iya ba shi lada in ya yi koyi da annabi waɗanda ke kallon abin annabi ya yi haka ne a matsayin sunna to saboda al-khuruj min al-khilaf to su yasa su ma malikawa duk da su ba mazhaba su bane suka ce to ko da mai sallah ya yi haka din babu komai saboda a fita daga sabani domin al-khuruj min al-khilaf mustahabbun wannan ka'ida ce fiqhiyya har koyaushe in akwai ra'ayin da za a tsaya a kansa zai sa a fita daga saɓani to wannan ra'ayin an so a koma kansa an so a koma kansa to akwai malaman da suka ce yin haka babu komi amma a malikiya akwai to amma saboda a fita daga saɓanin su ma sai suka haƙura da nasu ne yauwa sai suka ce to babu laifi in mai sallah ya ɗan bayyana aya a wurin asirtawa ko ya asirta aya ɗaya ko biyu a wurin bayyanawa babu komai a kansa da gangan ya yi ko da ko da mantuwa kuma ko da fatiha ne kare ce ya yi ƙabliya in ma ya yi ƙabliya sun ce bai da sallah ko ba diya saboda abin bai kai wannan matsayin ba amma idza qara aksara min ayataini amma in ya karanta fiye da aya biyu kaman uku ko zuwa sama wata zakara sai ya tuna qabla wad'i yadayhi wala Allah yayi ne sahawan to sai tuna kamin ya dora hannayensa ala rukubataihi akan guwayyonsa kaga yana tsaye kenan ko kuma a da sunkuya bai riga ya gama kammala ruku'u ba hannunsa bai riga ya dora shi akan goyu ba to aiki ya same shi a ada ummal qur'ani to sai ya dawo sai ya sake karatun fatiha waccan da ya taɓaci wasurata an gane sannan kuma ya sake suran nan da ya karanta kenan karatun gaba ɗaya babu shi sai ya sake komai sai ya sake sai ya sake komai kuma ƙarshe zai yi ba'adiyya wasu malamai wasu kuma malamai suka ce a babu komai a kansa ba sai ya yi ba'adiyya ba wa in ta zakara ba da wata iyadaihi in kuma ya tuna bayan ɗora hannayensa biyu ala rukubataihi saman guwayyunsa guda biyu eh kaga ya riga ya kammala ruku'u kenan eh yana abin nan kawai sai ya tuna sai tuna cewa karatun da ya yi sallan nan ta bayyanawa ce amma kuma ya bayyana wasu ayoyi sama ga biyu to anan layar ji'u ba zai dawo ba saboda mi mahallu tadaru karifata eh yanzu ya dawo ya riskar da wancan abin da ya ba daidai ba to ya riga ya kubuce saboda mi liaqadin ruku'i saboda ya kulla ruku'u wa ruku'u kuma rukunun to ka'ida kuma ta malaman fiqhu shine ba a barin rukuni don a dawo a gyara wani rukuni a gane saboda wanda za ka dawo kan shi ai bai fi wanda kake a kansa ba da fatiha da ruku'u duka rukunai ne to waccan matsalar da ka samu a fatiha ba za ka lalata ruku'un ka dawo don ka gyara mi don ka gyara to kaga min babi aula abinda ba rukuni ba balle a ce a bar rukuni a dawo zuwa ga abinda yake sunna ko musahabi to ga dalili zai fada yace li anna aqdar raka'ati saboda ƙulla raka'a inda binil qasimi agun malam dan qasim shine malam abdurrahman ɗaya daga cikin almajira al-imam malik an gane? eh wanda kusan isnadin malikiya ta magarib tana tukiwa zuwa gare shi eh magarib namu na yamma to shi a wurinsa fatawarsa ƙulla ruku'u to yana kasancewa ne bi raf'in ra'asi idan an ɗago kai mina ruku'i daga mi daga ruku'u shi ya ce sai an ɗago ko kayan ruku'un sai in ka taso amma muddin kana cikin ruku'u to raka abu ta kullu ba kana dai kan hanya to abokin karatunsa mala ashabu shi kuma ya ce a kulla raka'a shine mai sallah ya ɗora hannayensa akan goyonsa kaga sun dama suna cikin makarantar al'imam malik su biyun nan sun fi kowa yawan samun saɓani kuma abokan karatu karatu ne agun al'imam malik amma zai wahala kaga wata matsala da sun kai ittifaki mafi yawan basa'il duk sun saba ashabu ya saba ma ibn al-qasim ibn al-qasim ya saba ma ashabu mafi yawa dama ana sabani da gangan sai shi sabani ana yin shi ne da ilimi ai eh shi kuma ilimi kaga ba son zuciya bane eh kai ka fahimci kaza wancan bai fahimci eh tunda dun malamai ne su suna da wannan damar malamai ne mujtahidai eh amma su dalibai bai halatta su yi sabani ba bisa ga nasu ra'ayi sai dai in wannan ya dogara ga wancan malamin wannan kuma ya dogara to hawaye dai kaga ba kan ra'ayinsu suke ba amma ya ce a ni fahimta ta kaza wancan ya ce shi ba fahimta sa kaza to haza la ya juzu saboda ba su da wannan ahaliya din a ilimi ba su kai wannan matakin da za su dogara ga ainihin fahimta su ko ra'ayinsu ba to shi kuma kaga abdurrahman ibn al-qasim kusan al'imam malik ɗin shi ne ke hana ma'a shi ya hana masa fito da wasu abubuwa nasa e tun da shi ne al'asar amma ai ba ƙaramin malami ba ne in kun karanta littafin almudawwana za ku ga haka duk wanda ya karanta almudawwana ya fahimce ta to zai gano cewa ibn al-qasim gingimammen malami ne malami ne ba na wasa ba to haka shi ma mala ashabu ba wani littafi da zaka ɗauka na malikiya baka ga sunansa ba kala ashabu to shine malam yace wannan shine ra'ayin ibn al-qasim illa fi masaila banda a wasu mas'aloli an ga wasu mas'aloli kuma da ya bar ra'ayin nasu nashi sai ya ɗauki ra'ayin wa mala ashabu shi ma sai ya tahi akan waɗannan wuraren to raka'a ta kullu da ɗora hannuwa akan goyi shi ma ibn al-qasim ya bada fatawa akan haka to daga cikin waɗannan masail ɗin wanda za ku suna da yawa sai ce min ha daga ciki hazihi wannan matsala da an ka faɗa yanzu ita ce mi eh eh wanda ya ɗora hannu akan goyo sai tuna akwai matsala a karatunsa ko na sura ko na fatiha ko wanda ya kamata a ce ya dawo yami ya gyara to kaga in za a ɗauki mazhabar ibn al-qasim ƙa'idar sau da take mutsare da shine zai dawo shi ma ya gyara an gani ko da ya ɗora hannayensa a kan mi kan goyi to amma a nan shi ma ya ce a'a bari in ari ra'ayin mala a shahabu mai fatawa kan mi shi gaba ɗaya ko ina da zaran an ɗora hannu a kan goyi raka a taƙulu a wurin malan mala a shahabu to shi ma a nan ya ari ra'ayi irin nasa daga ciki akwai tuna ruku'u na wata raka'a kuma ko da ka tuna ka shiga ruku'un wata raka'a kada cikin ruku'un ta sai ka tuna raka'ar da ta gabata ba kai mata ruku'u ba to shi ma nan mahallu tadaruku ya kubuce a wurin shi ashabu da wurin shi ma ibnul qasim haka kabarbari da ake yi a sallar idi kun san sunna ne mai ƙarfi kuma waɗannan kabarbarin da kake gani to sai ya zan bai yi su ba shi liman kuma ko da ya tuna ya riga ya mi ya duka ya shiga ruku'u to shi ma sun kubuce sai dai a bi shi ƙabliya shi kuma wancan tun da rukuni ne sai dai ya jefar da wannan rakat in waccan ita ce ta farko to ta yi isfiya wannan da yake ciki sai ta koma ta farko sai ta koma madadinta sai ta koma to madadinta to wannan shi ne haka inda mutum ya yi attankis wanda mun ka faɗe shi a ɗazu a ƙa'ida mai sallah ya karanta fatiha sannan me to shi sai ya fara da sura bayan ya gama sai ya fatiha kuma bai tuna ba sai da ya shiga ruku'u ya ɗora hannu a kan gwiwa to zai dawo suka ce a ba zai bi ba zai dawo ba yanzu a kaddara masa bai da karatun sura eh kenan an bi shi mi an bi shi kabliya kabliya ɗaya an ka bi shi ita fatiha tana da lafiya lau wadda ta yi isfiya ita ce sura to haka sujudu tilawa ita ma ya karanta aya inda ya kamata ya sujudu tilawa bai yi ba bai tuna ba sai da mi to shi ma ba zai dawo ya yi ta ba ita ta riga ta kubuce kuma dama ita ba a yi mata sujudu sahu kawai dai ya yi asarar lada to wannan matsalolin su ne yake ishara da cewa min ha ya nuna maka wannan ba ita kaɗai ba ce kenan kaga akwai akwai wasu ko yawwa akwai su shi wannan ibn rushd da littafin abin nan duk ya kawo su ya ambace su haka shi ma malam mai risala alƙairawani shi ma yana da littafi mai suna annawadir wa ziyadat babban littafi ne wanda risala bai bata wuce ma ta zama muƙaddima a wannan littafin ba to shi ma ya ambace su sai ce fa inna aqadaha domin kullar raka'a bi wada'i yadayhi ala rukubataihi a wannan wurin to raka'a ta kullu a lokacin da ya dora hannayensa akan goyonsa qala ba'dhum to sashin wasu daga cikin malamai na malikawa sun ce lautarakal jahara amidan da ya bar bayyana waccan da aka ambata a baya da gangan tufa ƙila aga ishara zuwa ga saɓani an ce ya stagfirullah ta'ala lallai ya yi zunubi ƙarshen sallarsa sai ya istighfari ga Allah Allah shi yahi masa wala shi alaihi suka ce babu komai a kansa sallarsa ba ta ɓaci ba sannan ba a neman kuma ya yi mai ya yi ba sujudu sujudu sahawi saboda me shi sujudu sahawi mahallinsa shi ne inda aka samu sahawi to shi ba sahawi ba da gangan ya yi to shi sa kawai ne ya isa gifari ya nemi allah shi yahi masa sai allah shi yahi masa in ya ga dama wasu malamai haka suka faɗa me dalilin su suka ce saboda a abin da ya yi ba rukuni ba ne wanda za a ce a ɓata sallar gaba ɗaya ba rukuni ba ne ya bari ballantana a ce a ɓata sallar gaba ɗaya wani abu ne wanda aka sundanta ya bai ba wanda zai zamo cikon lada gare shi wakila a wani ƙaulin an ce tabulu salatuhu wani ƙaulin an ce sallar shi ta ɓaci su kuma sun kafa hujja li anna haza min at-tahawuni bisunani suka ce domin barin wannan sunnar da ya ta bayyanawa da gangan to ya zama wulakanta sunna to waye mai sunnar annabi tun da ya wulakanta mai sunna ya wulakanta tun da ya wulakanta sunna ya wulakanta mai sunna ke to tun da ya wulakanta mai sunna shine annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce to bai kamata a karbi sallar sa ba da annabi ba za bane sai dai ya sake sabuwa sai dai ya sake kama ya tahawan bil faridati kamar irin yadda in ya wulakanta farilla anan ba sabani cewa sallar sa tami ta baci shi ma duba da saboda wanda ya zo da farilla ɗin to da sunnar da farillar duka annabi ya zo da su to wannan wasu daga cikin malikawa sun faɗi haka kuma shi ya zama zahiri shi ya zama zahiri cewa sallar tashi ta ɓaci tun da gangan yayi alhamisatu sunna ta biyar kullu takbiratin duk wata kabbara sunnatun sunna ce ma'ada takbiratal ihrami banda kabbara harama duk wata kabbara in ba ita ba sunna ce as-sadisatu sunna ta shida ila tasi'ati eh wadda za ta kai ka har zuwa ga ta tara shi ne ce aljulusu zama al'awwalu na farko fi ma fihi julusani amma ga sallar da yake tana da zama biyu kaga ita ake zaman magana zaman farko gare ta sallar da bata da zama biyu kaga ba zancen zaman farko balle na biyu babu wata shahudul awwalu wasani da kuma yin tahiya ta farko da ta biyu lafuzan amma bil lafzil waridi fihi amma ba zai yi ne da lafazin da aka tuzgo daga al'imamu malik eh a gane banda lafazin da aka nakalto daga waninsa to shine alwari da ana 哎。 Hey. saboda lafuzan tahiya daban-daban ne al'imamu abu hanifa akwai wanda ya zaɓa ya zaɓi labazin abdullahi ɗan mas'ud al'imamu shafi'i ya zaɓi labazin abdullahi ɗan abbas shi kuma al'imamu malik ya zaɓi na umar ibn al-khattab kuma ya fifita shi akan kowanne tare da na abdullahi ɗan mas'ud muttafaqun alaihi ne al'imamul bukhari da muslim duk sun ruwaice shi kuma ya ɗaga hadisin ko lafazin zuwa ga annabi haka na abdullahi ɗan abbas shi kuma fi sahihi muslim da waninsa shi ma ya ɗaga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi sayyiduna umar tabi'i ne yake ba da labari yana nan cikin kitabul muwatta ya ce wata rana sayiduna umar ya hau mimbari sai ya dinga karantar da mutane lafazi kaza kaza kaza wanda za a kawo shi an gane ya ce kuma mutane su dinga yi a sallah su a tsahawi duk sun ruwaice shi su al'imam abubakar ibn abi shaiba sauran malamai irin su alhakim a littafinsa al-musadarak kuma ya ce afar ɗin to ya cika sharuɗan al'imam al-bukhari da muslim kuma al'imam al-zahabiyu kuma ya tabbatar da alhakim akan wannan hukunci to almuhim asar ɗin sahihi ne zuwa ga shi umar ibn al-khattab shi bai jingina ga annabi ba kamar yadda abdullahi dan abbas da abdullahi dan masud suka jingina nasu zuwa ga annabi kaga nasu marfu'ai ne shi kuma wannan lafazi na umar ibn al-khattab za a ce mawqufi ne gare shi to amma me yasa shi al-imam malik ya rinjayar da shi akan waɗancan kuma na umar din bai cikin sahihul bukhari bai cikin muslim yana ne cikin almuwatsa da sauran littattafan da muka ambata sharhu ma'anil athar na al-tahawi al-musannaf libin abi shaiba al-mustadrak lil hakim da sauran littattafai shi ne suka ce dalili daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su suka ce masu ƙoƙarin dai ba shi al'imamu malik kariya suka ce dalilin da ya sa da al'imamu malik ya rinjayar da shi kuma ya ce shi za a yi kuma su ma ‘yan baya suka zo suka ce a riƙe shi saboda ga shi sayiduna umar yana har karantar da shi kuma a gabansa lokacin akwai wasu daga cikin sahabbai amma ba su yi masa inkari ba suka ce abu biyu za mu fahimta abu na farko labazin nan ba umar ya kirkire shi ba da shi ya kirkire shi za su kyale shi za su yi masa bi na biyu shiruɗinsu an samu mi ijima'i al'ijima'u sukuti ijima'i kun san kashi-kashi ne akwai ijima'i na sukuti a zo cikin jama'a a faɗi magana kowa ya shiru mai magana har ya gama magana sai ta hayate shi kenan sun yarda su ma ra'ayinsu kenan a to wanda bai yarda ba sai ya yi sai ya magana ko to babu wanda ya magana to shi ake kira da al'ijima'u sukuti shi ma wasu da dama daga cikin malamai sun ce hujja ne malaman usulul fiqh to suka ce ba a samu wani daga cikin sahabbai ba duk da sai na umar kuma kan mimbarin manzon Allah ya dinga jan wannan lafazin kuma yana cewa a dinga yi ba a samu wani wanda ya masa inkari ba to wani ya daga cikin dalilan shi al'imamu malik saboda haka shiru ɗin da wasu daga cikin sahabbai suka yi ya nuna wannan lafazin sai da na umar ya ji shi daga manzon Allah ne ya ji shi dawa illa dai bai sarraha haka ba sannan shuruɗinsu su ma ya nuna cewa daga cikinsu akwai waɗanda suke da ilimin cewa wannan maganar annabi ya faɗe ta shi yasa suka tabbatar da wa umar a kansa to bari mu ja lafazin wani sati sai mu yi sharhinsa sai ya ce wa huwa saboda haka alwari da anan abin da yake nufi kenan wanda ya zo daga al'imamu malik an gane ba yana nufin wanda ya zo daga annabi ba duk da shi ma wanga suna kallon su cewa daga annabi din ya zo saboda dalilan da muka faɗa wa huwa shine at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine lafazin da sayyiduna Umar ya hau minbari yana abin nan kuma shi al-Imam Malik ya zaba saboda haka a mazhaba ba a yadda kai wani lafazi wanda ba shi ba ba wai don waɗancan ba su inganta ba a shi imam malik yana ganin wannan ya fi falala ya fi daraja shi ne kawai to don me za ka bar abin da ya fi falala da daraja sai ka kama ya ce to amma wanda abdullahi ɗan abbas ya ruwaita da wanda abdullahi ɗan mas'ud da sauran sahabbai wannan wasu wasu daga cikin sahabai ne suka san da shi ba zuwa sun kai su ma suna hawa mimbari suna koyarwa kamar yadda sayyidina umar yayi ba eh to kaga wannan shi an samu kama a ce tawatur a kansa tunda duk sanda ka ji an ce liman na kan mimbari akwai mutane gani a gabansa eh to wannan shi ne da dalili da za ka samu wasu 'yan hayaniya waɗanda ba su yi karatu ba sai su ɗauka idan an ce kaza ko kaza a mazahaba saboda ba su san dalilin da ya sa aka tabbatar da shi ba sai su zo suna suka alhali suka kuma za ta koma ne zuwa ga su sahabbai to wannan shi ne saboda haka wanda ya riko da shi tun da ya ya tabbata malamai sun ce ya tabbata zuwa ga sayyidina Umar kuma ijma'i ne sayyidina Umar ba zai kirkiro na abu cikin addini eh kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba saboda irin wannan abu ijtihadi bai shiga ciki akwai abuwa waɗanda ba a ijtihadi a cikin su to irin wannan ciki shine amfani da wani lafazi ka ɗauko shi ka sahi cikin wata ibada wadda aka saukar da ita daga sama ba zai yi ba na ba ta gane ba zai yi ba dole sai ta hanyar naƙali sai ta hanyar wahayi Allah ya gafarta mana na'am eh eh to ai shi wurinsa wannan ya yi mutafakun alaihi ƙarfi suwaye mutafakun alaihi to almajiransa ne shi ne malaminsu shi ya koya musu ilimin har suka royato har ana cewa mutafakun alaihi kuma shi ɗin ya royaci hadisin to akwai wata magana? malami na ka magana to kagara ai ba zai yi a ce za a gora shi da ɗalibansa ba illa su suna da wani dalilin da ya samu su ruwaici labazin littattafansu ba saboda wasu sharuɗa da suka gindaya kan waɗannan littattafan nasu ko da hadisi ya inganta sai su bar shi saboda bai cika wannan tsari wannan manhajin nasu ba kaji dalilin da yasa ake shi yasa ai shi alhakim din yayi almustadrak al sahihain yaje ce na shi bincike sai ya samu wasu hadisai sun cika sharuɗan nasu amma ko ba su roice su ba to sai ya samu littafin suna al-mustadraku ala sahihain istidraki ga al-imam al-bukhari da al-imam muslim kamar yana musu naƙadi to ya kunce za ku rubuta za ku tattara hadisai bisa ga sharaɗi kaza da kaza da kaza to ga hadisin wane da wane da wane kuma wannan hadisin yana daga ciki Allah ya sa mu gade to sai mu kwara ana wani sati sai mu dora ko?